الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل دروس منا حديثي منا كانت مشكلة تاخر رياض الصالحين لأبو زكريا يحيى ابن شرف وأن أكف سنة الإمام النووي الله تعالى بشرها يوضع متاشي أصحاب للتافي شنو كتاب حمد الله تعالى وشكره وأتو للتافن قوليا مع الله wa shukrihi da gode mishi a larabci akwai bambanci da alhamdu tsakanin alhamdu da shukur amma mu a hausa duka yawanci ana cewa godiya an gane amma a larabci suke cewa ita alhamdu ta fi a shukur gamewa yasa suka ce wato kullu shakirin hamida hamid duk wani shakir ya shiga ne cikin hamid ba kuma kowane hamid ne zai zama wannan ba shakir ba ko kuma suka ce kullu hamidin shakirin wa laysa kullu shakirin hamida an gane wato anin dai hamid ya fi mi ya fi gamewa wannan kenan mala yake cewa babu wujubi shukr babun da zai magana akan wajibcin godiya ma Allah ta'ala Allah ta'ala ya ni'imomi masu yawa ga bayan shi kuma dukkan ne'imomi da gojin shi suke kuma yadda yake faɗa wa ma bi kun min ni'matin fa min Allah wato duk abin da ke tattare da ku na ni'ima to daga wajen ubangiji ba wai dabarar mutum bane kowa ya shi a Allah ne ta'ala ba shi sannan wannan ni'imomi suna da tarin yawa a guri guda biyu Allah ta'ala faɗa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inna Allah la ghafurur rahim sake cewa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar guri na farko da Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha za ku kididdige ni'imomin da Allah ya muku ba za ku iya kididdige su ba sai shi inna Allah la ghafurur rahim so da Allah shi yake yin ni'ima sai shi shi din mai gafara ne mai jin kai ma'ana yana yi wa bayansa amma ba sa godewa a wani wajen kuma sai a ƙarshen ayat da ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha sai ya ce innal insana la zalumun kafar shi wanda ake wa ni'iman kuma mai yawan zalunci ne mai yawan kafirci to kun ga yanda shi Allah da yake maka mai gafara ne shi kuma dan adam din da ake yi wa mai kafirci ne da zalunci saboda kalla yayi wuya ka ga mutum an bashi ni'ima kuma ya fuskance ta ta hanyar godiya ma Allah ta'ala an gane yanzu wani jira yake kawai ya ji wadata ya fantama abinda ya rashi fantama da wata yawa irin tasa shine rashin ne rashin wadata amma inda ya ji to shikenan kuma duniya ta samu da Allah ya sai mota ya sa tinted ya dage tinted ya je shi jami'a kaza ya dauko yarinya kaza ta yi ta hotel kaza shi irin wannan rayuwar da yake su dan adam kenan ana masa ni'ima amma kuma yana ne yana kafirce mata to shi yasa sau da yawa za ku ga mutum yana cikin ni'ima lokaci da Allah ya riga ya dauke ta saboda mutum bai gode wannan ni'ima din ba قال الله تعالى الله تعالى أنا فاذكروني أذكركم وأنبتيني zan ambace ku washkuru li wala takfurun sannan ku gode mun kada ku kafirce mu kun ga nan Allah umarni ya da mu gode mishi idan Allah baka ni'ima to ka gode mishi ni'ima nan ko ba sai ka ba sai ka ce yanzu kaga sabuwar ni'ima ba nemomi ne da dama tun mutum yana cikin mahaifiyarsa suke tare da shi har ya fito duniya har yake rayuwa duk wannan cikin ni'ima ne kake an gane kana da yanzu kana da lafiya kana da hankali halittanka daidai take ko ina kake son zuwa in ta kama za ka je wannan din ni'imomi ne kana da lafiyayyen tunani to duk waɗannan ni'imomi ne masu tarihi wanda mutum ya zauna bai isa ya iya kididdige ni'imomin da Allah ta ala mishi bai zun bukata ta kama ka ga shugaban ɗaki ka fito wannan ni'ima ne ko ba ni'ima ba in Allah bai so ba sai ta zama hakan ba zai yi ba sai an je asibiti kuma da ka samu sati biyu ta ɗaya baka shugaban ɗaki ba kake ga yanzu a tafi asibiti ko nawa ne kuma za a kai shi to kun ga duk wasu ni'imomin ma ba ka kawo su a tunaninka amma kuma a cikin su kake shi yasa kawai kullum mutum ya zama cikin godiya ma Allah ta'ala saboda Allah ya mana tare ni'imomin da ba za mu iya kididdige su ba wa qala ta'ala sana Allah yake cewa la in shakartum la azidannakum wallahi tabbas in kuka gode wa ni'imomin kuka gode mu a bisa ni'imomin da ne muku to kuma zan kara muku shi yasa Ali radiyallahu anhu yake cewa ƙarin ni'ima baya tsayawa sai godiya ta tsaya so da Allah ya alkawari in har ka gode zai zai ƙara sai kaga ba a ƙara ma me yake faruwa baka gode ba da Allah in kana da kuɗi baka zakka da Allah kana da kuɗi baka taimakon yan uwa to rana ɗaya kuma duk yawan kuɗin Allah sosai ya raba ka domin ina jin tsoron mutum yana da kuɗi ya ce shi yanzu yana da kuɗin da baya tsoron komi da kowa wannan ka jiya masa tsoro kuɗi duk kuɗin kan Allah ya so karɓe shi rana ɗaya ne an taɓa labarin wani amiso biloniya ne amma bai mutu sai da ya talauci kaga kuma an ban labari a misal din again mai turun kura ne bai mutu ba sai da ya zama biloniya turun ruwa yake wasu ina ga a cikin ku za su san shi to kun ga kenan rayuwa ba za ka yi alfahari ba don Allah ba ka wani abu kawai in ya baka abin da zaka shine ka gode masa so da ya dawwama wannan abu amma la duk abin da kake ka kama da shi na dukiya ko na wani wadata karbe shi Allah ya zo rana ɗaya ne lokaci da akwai miloniyan da ya ce min ban ɗaki ya shiga santsi ya ɗauke shi kafarsa ta kwaɓe sai zama iya agararsa ne ta rike ya ce duk kudinsa sai da ya kare a kokarin wannan kafar ta lafiya kaga dan ta dan yin da amma dai abu kaɗan ne a jikin mutum aiko kaga kafa ne a santsi ya gare na haka Allah hanyoyin da zai kama mutum hanyoyi ne masu masu tarin ya haka yin Allah ya baka la tafa inna Allah la yuhibbul farihin Allah baka abu dukiya karkare na kowa karkare na uban kowa an gane kai tawalu kai kankan da kai sai Allah ta'ala ya kara maka Allah ya rufa mana su وقال تعالى صنع الله وقل الحمد لله كان في سورة الإسراء كان الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل كبير تكبيرا معناه ديك الحمد لله dukkan lamuranka duk abin da ya same ka na alkhairi ka ce alhamdulillah har na musibar ma in ya same ka kai alhamdulillah ka istirja'i wala ta'ala wa akhiru da'awahum alhamdulillah rabbil alamin wala an aljanna kenan da'awahum fiha subhanallahi tahiyyatun fiha salam Allah ya ce kalamai an aljanna shine subhanallah sannan wa tahiyyatun fiha salam gaisuwarsu a aljanna shine salam salam wa akhiru da'awa karshen abin da ya aljanna suke faɗa shine alhamdulillah rabbil alamin saboda ni'imomin da suka ga Allah ya musu wa qala alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah an gane to yan aljanna in sun gani ima sun ga dadi iya abin da suke cewa shine alhamdulillah kamar an ka shigo gidanka kaga abin da Allah ya maka na ni'ima ka ga yaya ga matanka ga aminci kai alhamdulillah an gane da mutum ya gode wa Allah shi ma kuma faɗin alhamdulillah godiya ne ma Allah ta'ala an gane shi yasa ma da ya kawo ɗanan ayoyi Allah ya maka ni'ima ka ce alhamdulillah to nau'i ne nami na godiya kamar yadda wani ya maka alheri ka ce jazakallahu khairan shi ma nau'i ne nami na godiya wannan kenan sai ma da yake shawa ana bi hurairah radiyallahu an أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن wato daga abu hulaira allah ya kara mishi da ke cewa lokacin da aka yi isra'i da mi'raj da annabi sallallahu an zo masa wato utiya lailata usiya bihi an zo masa lokacin da aka yi isra'i da shi ko bai kada hani min khamrin wa laban da kofuna guda biyu daya akwai giya ciki daya kuma akwai nono fa nazara ilayhi ma sai annabi ya kalli kofuna biyu din fa akhadha laban sai ya dauki me allaban nonon فقال جبريل صلى الله عليه وسلم سي جبريل يشي الحمد لله الذي هداك للفطرة godiya ta tabbata ga Allah da ya shirya da kai ga abin da yake na daidai kun gane la akhadta al khamra ghawat ummatuk da giyan nan ka dauka da al'ummar ka ta tabe kun gane kenan nan ashayi shine godiya ma Allah Jibril da ya ce alhamdulillah an gane ya gode ma Allah da ya shirya da Annabi sallallahu alaihi wasallam na abin da yake kan fitra shine fitra salima lafiyayyen wannan tsari da tunani da Allah ya dora dan adam shine duk wani abu da zai taba mai hankali ko jirkitar masa da shi to dan adam baya san shi to sai Annabi sallallahu ya dauki ya dauki wato ainihin nono bai dauki giya ba wannan kuma yake nuna giya tana tabar da al'umma gaba da duk al'umma da shaye-shaye yawa a cikin ta ba ta tafi asiti ba ba abin da nata da zai tafi da zai tafi seti wannan kenan wa anhu ar-rasul sallama qala sannan dai daga shi dan Abu Hurairah daga annabi sallallahu ya ce kullu amrin zai balin duk wani al'amari muhimmi la yuda bihi bi har- bil- eh, bi alhamdulillah fa huwa aqta wato ba a fara da alhamdulillah ba to wannan tauyayye ne wannan hadisin bai inganta ba kun gane wannan hadisi ne bai inganta ba a in mutum zai fara da mura da yawa ya fara da bismillah kun gane shine وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سندق أبو موسى الأشعري الله تعالى آه، يقال مش يرداك يشوع النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته إذا دنباوا يموتكو تسي الله يشير ملائكون شقبضت ولد عبدي ناكبي دنباوانا فيقولون نعم سي ملائكو سي إيه فيقول سي الله يشير قبضت ثمرة فؤادي na karɓi sanyi idon bawana fa ya ƙulu na na'am wato abin da yake ɗamfare da zuciyar shi shine samar da fu'adi an gane fa ya ƙulu na na'am sai su ce e fa ya ƙulu ma za ƙala abdi Allah ya sani amma sai ya tambayi mala'iku to me bawana ya ce da na karɓi ran ɗan shi fa ya ƙulu na mala'iku su ce hamidaka abin da ya ce alhamdulillah wa starja kuma ya ce inna lillah wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa qultu khayran minha فيقول الله تعالى سألا يشيتو ابنوا لعبدي بيتا في الجنة so da ya ce alhamdulillah ya inna lillah to ku gina wa bawa na gida a aljanna wa sammuhu baital hamdi ku sanya mishi gidan godiya idan musiba ta same ka kai alhamdulillah amma nawa ne musiba kuma take sa musu ba sa iya shami alhamdulillah nan tunda a babu wujubi shukr ma da ya kawo yana so ya nuna maka har musiba in ta same ka akwai irin musibar da ba ka yi alhamdulillah ne gane alhamdulillah da kai yanzu ya dan ma ɗaya ya karɓa yin Allah ya so duk family sai ya tattara maka su duk sai ya ɗebe su ya za ka yi kuma wanda za ka haka in musiba ta same ka kai alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda da yawa daga cikin mutane ba sa iya yi dan musiba aiki kake nema sai ka ga an fidda appointment din ba sunan ka kai alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shikenan an gane duk wata musiba duk wani abu da zai baka maka ne ko me ya same ka kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ka ga mafita sai ka ga Allah ya gusar maka da wannan damuwar kuma cikin kankanin lokaci sai ka ga Allah ya kawo maka wani abin da ya mantar da kai wannan din kuma ya zama maka mafi alheri amma in ya zama in abu ya same ka na musiba za ka shiga damuwa ka kasa bacci a kasa gane kanka to imaninka da saura mumini duka al'amarin shi menene alkhairi ne gare shi haka mutum ya koyi faɗin alhamdulillah ya koyi kuma istirja'i shi yasa ummu salama take cewa kun san tana sa abu salama da yawa Eh, saboda lokacin da abu salama zai yi hijira da ita daga makka zuwa madina yan uwanta sun hana ta yan uwanta suka hana ta ba za ta bi shi ba shi kuma ya ce zai tafi ya tafi madina bayan ya tafi madina abu salama shekara guda ummu salama ta yi sai ta fito wajen madina tana kuka danginta sun hana ta tabi shi su kuma tun tafiyarsa danginsa da suka tana da jaririn da da aka hana ta bi mijinta su kuma sai suka kwace jaririn da sai zama ba ta da miji kuma ba ta da ba ta da ɗa. to aka ce ka raba mata da sabuwar aure da mijinta kuma da ɗanta haka ta ce shekara guda tana kuka da ƙarshen dan uwanta ya ce ku tura mata aniya ta bi mijinta ta bi shi madina su kuma sun dawo yan uwansa sun dawo da ɗan suka dawo mata da shi ta bi shi madina cikin ɗan lokaci allah masa rasu ta ce to abu salama ya rasu ya za ta yi amma dai ta ce sai ta tuna annabi su san ya ce musiba ta samu tun ya ce ina lillahi wa inna ilaihi ta yi ina lillahi wa inna ilaihi raji'un da ƙarshe kuma annabi su san ya aure ta kuma allah ya kama ta ne mafita to nawa ne mu ba ma iya ina lillahi gane musiba ta same ka yanzu watan ababen ta yi mutu sai rasuwa zai je ya sanar da ita saboda ana zuwa an kai wasa da dan kwali da zani za ta wullar dagare ifu tsalle kasa ala mutum ya koyi rayuwar shi komai ya same shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai alhamdulillah ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kun gane to Allah zai na kawo maka mafita lokacin da ta dace kuma abin da yafi dacewa da kai Allah ya samu dace وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دغ انس الله قال مش داك يش انس صلى الله عليه وسلم ان الله لا يرضى عن العبد ياكل الاكل فيحمده عليه annabi sassan ya ce Allah yana yarda da bawan da zai ci abinci ya ci loma kuma sai ya ce alhamdulillah wa ya shirabu sharba fa ya maduhu alaiha haka ya sha abin sha sha wata mukuliyar ruwa kuma sai ya ce mai alhamdulillah kenan cinka da shanka ka ce alhamdulillah godiya ne ma Allah kuma dole ma wajibin ka kaje alhamdulillah saboda in Allah ya so ka sa abincin zai tafi zai shige in ya shiga in Allah bai so bayan da ka sa shi sai ya fito a haka a haka ma zai fito a zama a hakan sa ai jinya ce Allah sai ya hana abin da yake daskarar da abinci ya kaje gan ka shiga ban daki kaga abin da ka ci yanda ka ci shi haka yake fita yanzu kuma za ka ga an yi gurin likita in ka yasa kuma duk abin da ka tara zai iya kare a kokarin a dawo maka da lafiyar in abin ya shiga yanar ki da haka wallahi ni'imomin da muke cikin su wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ni'imomin ma wasu ba sa zuwa a tunanin ka walwarka to amma ni'imomi ne masu tarin yawa ka ci abinci ka sha abin sha ana tambaya daga cikin magabata akwai wanda aka tambaye shi ko Haruna Rashid aka ce yanzu in kana jin kishirwa in ka ji kishi ni za ka iya bayarwa abu a karuwa jiya rabin mulkinsa sai iya bada rabin mulkinsa aka ce to idan kuma ka sha ruwan ya ƙi fita ni za ka ba sau da ya fita in ka bayar aka ce ma zai fita ce zai iya bada rabin mulkinsa kinan mulkin gaba ɗaya ya rabar da shi tsakanin shan ruwa da mai da fitsarar da ruwa kuma yanzu haka ne ko yanzu duk kuɗin da mai kuɗi ya tara in dai zai ji kishin gaske zai iya bada rabin kudin akan ya samu ne kuma in ya sha ruwan ya fita zai iya kara bada sauran sauran da sauran ruwan ya mi ya fita dan haka kenan to sai Allah cikin sauki ka sha kuma ya fitar maka da shi kun ga wannan ni'imomi ne wanda wani ma baya kawo su a wannan akwai samara na moriya da mutum zai ci ina godiya ma Allah daga ciki shine mun karanta ayar la in shakartum la azidannakum duk wanda ya godiya to Allah ta'ala zai mai zai kare mishi sannan kuma godiya ma Allah tana sa Allah ba zai azabtar da bayi ba Allah yana cewa ma yaf'alullahu bi'adabikum in shakartum da za ku gode mun ku imani Allah ya ce azabtar da ku akan me zan azabtar da ku kenan me yasa azaba take zuwa mana saboda Allah ya ni'iman kuma ba mu yi ba ba mu gode mishi sannan da wawan ni'ima ni'ima ba ta dawoma sai ana gode ma Allah diyan na muka kai da son ni'ima ta ci gaba da bibiyan mu inda ba za mu gode mishi to wallahi sai ta tafi an gane kuwa dole sai ta tafi kab al-ahbar yayi wata magana akan abin da ya shafi godiya yake cewa ma an'ama Allahu ala abdin min ni'matin fi dunya Allah ba yayi wa bawa wani wata ni'ima a duniya fa shakara halillah ya gode ta don Allah wa tawada'a biha ko lillah yayi tawalu kankan da kai don Allah illa atahu Allahu naf'a fi dunya face Allah ya bashi amfanin wannan ni'ima din a duniya wa rafa'a lahu biha darajatan fil ukhra a lahira kuma da wannan Allah ya daga darajarsa amma ku ji ya gode kuma yayi tawalu to mu yanzu wani sa'in ba godiyan kuma ba me inda misali Allah ya baka kuɗi baka gode ba saboda baka fidda zakka baka kyautatawa kuma sannan baka da tawalu kawai ka sa rigar girman kai kuma haka ne yake faruwa wannan Allah ya bashi arziki sallama ma in ka masa ba dole ya amsa ba hannu ko ba daman ka isa ka bashi hannu haiwa ba ka isa ka bashi hannu ba to kun ga ba tawali'u ba godiya ma Allah wa ma an'ama Allahu ala abdin ni'mati ko ala abdin ni'matan fi dunya sannan bawa Allah bai yiwa bawa ni'ima a duniya ba falam yashkur ha yake ya gode ta lillah don Allah walam yatawadu biha yayi bai tawali'u da wannan ni'imar ba illa mana'ahu Allahu naf'aha fi dunya face amfaninta ma Allah ya hana shi a duniya ba zai ci gajiyarta ba wa fataha lahu tabaqatun minan nar sannan Allah ya bude mishi kofofin wuta ramuka na wuta yu'azibu in sha aw yatajawaza an Allah in ya so sai ya sai ya azabtar da shi ko in ya so ya ya wato ainihin yafe mishi kenan kun ga in Allah ya maka ni'ima ko ta alqur'ani ne sai ka rena mutane kuma ka ibo gode wa Allah za ta dawama ba ta dawama haka in ilimi ne kuma wallahi haka muke wallahi akwai wanda in ya fahimci wata mas'alar karatu ko gaisawa ba ba da kowa zai gaisa ba sai ji kansa ya dago kawai lala tawadu kai tawalu don Allah shine Allah sai ya kara maka Allah sai ya fahimtar da kai sai Allah ya daga darajarka an gane kuwa sannan Hassan al-Basri yake cewa inna Allah la yumatti'u bin ni'ma ma sha'a Allah yana jiyar da dadi da ni'imar da yawa bawa gwargwadon yanda ya so fa idan lam yushkar idan ba a gode mata ba ko qallabaha alaihim azaba sai Allah ya juyar da ita daga ni'ima sai ta koma azaba kuma yana faruwa ni'ima ce gashi kana ganin ta suran ni'ima amma sai Allah ya miyar maka ita ta koma mi ta koma azaba dukiya ce ina sai ta zama masifa ta hana ka bacci in kai wasa tun karfe 1 dare zaka fara waya har asuba ana lissafin dukiya wala ai ta zama azaba dukiya maimakon ka huta ka ji daɗi ta hana ka jin daɗin kuma da haka idan Allah ya mana ni'ima abin da yake kanmu na wajibi shine mu me mu gode mishi mu karanta sannan mutanen saba Allah ya musu ni'ima da suka kafirce fa ya ta juye ta juye ta zama azaba sannan mu karanta kisan qarun da Allah ya mishi ni'ima da ya kafirce lokaci da Allah ya gane ya kwace kayan shi fir'aun Allah ya bashi mulki da ya kafirce da mulkin da shi duk Allah ya kifa a daidai bangare guda mu karanta kissar su su su ayyub alayhi salam da Allah ya mishi ni'ima ya kuma jarrabe shi ya koma ga Allah kuma Allah ya dawo masa da abubuwansa sannan mu karanta kissa annabi Suleiman Allah ya masa ni'ima ya gode wa ni'imar Allah kuma ya kara mishi daga ciki shine bashi mulkin da layan bagi li ahadin min ba'di ni'ima ce wacce bayan sa babu wanda aka kare shi yasa wata ranar su sun yana sallah da da ifriti shaitani ya zo zai wasa da annabi sa annabi har ya kama shi yace sai da ya ji yawonsa a hannunsa annabi ya rike shi yace to da zai bari sai an idar da sallah ya daure shi a filar madina a filan masallaci yaran madina su yi wasa da shi shaidani da an gane sai ya tuna addu'ar annabi suleiman sai ya sake shi idan kun ga allah ya wa annabi suleiman ni'imar da kowa ya a bayan shi har annabi da annabi sassanan ta abin da ya shafi wannan sakhara mashi aljanu din da aka yi an gane don haka yadda kake godiya ma allah yadda allah ta'ala zai mu zai mu'amalance ka da kara mishi don haka wajibinmu ne in Allah ya mana ni'ima ni'imar ilimi da Allah ya mana kuma shine ka zauna da abin da ka sani kai ka karanta kai kuma ni'ima da Allah ya maka ta hankali da lafiya da abin hawa shine ka zo ka saurara amma ba wai in an yi asuba ba kawai ka kunna wata sabuwar waka ka sa earpiece ba har rana ta fito kana ji nan baka gode wa ni'imar da Allah ya maka an gane Allah ta'ala gafarta mana insha Allah ta'ala zama nan gaba sai mu dora gaba sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum